ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yau ashirin da tara ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu tashi a cikin suratul azab aya ta arba'in da ɗaya a darasi na goma sha uku insha Allah الرماء بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya ta surul azab ya bude da kira zuwa ga masu imani ya man amantum billahi haqqal iman ya wanda kuka yi imani da Allah a hakikanin imani ku yawaita neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wata'ala aksiru min at-taqarrubi ila Allah ta'ala bima yurdihi da abinda zai yardar da Allah a cikin dukkan lokutan ku da halin ku shine yin zikiri da ambaton Allah tabaraka wata'ala shi zikiri shine wato likitan zuciya kuma shine maganin zuciya shine kuma warakar zuciya inna zikra huwa tibbun nufus wa dawa'uha tibbun nufus wa dawa'uha wa afiyatul abdan wa shifa'uha zikiri shine ke bawa gangan jiki lafiya da kuma warakar gangan jiki kenan duk wanda yake yawan zikiri da ambaton Allah zai samu lafiya zai samu waraka bihi tatma'innul qulub da zikiri ne zukata suke samun natsuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wa tansharihu sudur da zikiri ambaton Allah ta'ala zukata ko kirazan mutane suke samun budewa da yayewa da damuwa da bakin ciki da samun haske uzkurullah ku ambaci Allah zikiran kasira zikiri mai yawa ambato mai yawa wannan yana nuna mana cewa yana cikin sha'anin mu'mine masu gaskiya a cikin imanin su suna lazimta akan zikiri lazimtan arbatan Allah tabaraka wa ta'ala dare da rana yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi kira ga masu imani waɗanda su ne za su iya jure wannan nauyi na yin zikiri da kullum sai an yi shi shi bayi da wani lokacin da ba a yinsa ko bayi da wani rana da ba a yinsa abdullahi dan abbas ke cewa lam yafridullahu ta'ala ala ibadihi fariza Allah bai taɓa farlantawa bayansa wata farilla ba illa ja'ala laha haddan maluma face sai ya sanya wa wannan farilla da ya farlanta musu wani iyaka sananne sannan kuma ya ba da hanzari da uzuri ga waɗanda aka farlanta wannan farilla amma banda zikiri shi kan ba haka ba ne shi zikiri ibn abbas ya ce lam yaji allahu haddan yuntaha ilaihi bai da iyaka ba a taba cewa ai zikiri kwaya kaza ba ai kaza a bari kaga yanzu farilla azhar akai kwaya biyar kwaya hudu la'asar kwaya hudu magariba hudu isha'i hudu asubahi biyu ma shi zikiri ko yaushe ana yi ko da an gaya maka adadi to za ka yi ta yi kuma duk motsin ɗan adam akwai zikiri duk tashinsa akwai zikiri ya ce kuma lam yi uzar ahadan fi tarkihi illa maghluban ala aqli Abdullahi dan Abbas ce ba wani wanda aka yi wa uzuri akan barin zikiri ya iya yi zikiri babu shi wanda aka yi mai hanzari wai bai yi zikiri ba a ce an masa afuwa sam sai dai mahaukaci wanda bai da hankali kam in bai yi zikiri ba an mai abuwa shi sa Allah ya umarni da a yi zikiri a kowane yanayi kowane hali eh kowane hali a yi zikiri ya ce fadkurullaha qiyamar wa qu'udan wa ala junubikum ku ambaci Allah a tsaye ku ambaci Allah a zaune ku ambaci Allah ko da kuna kishin gide duk lokacin da mutum ya samu dama to lalle ya kira Allah ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala um, Ubangiji yana son mu da rahama, yana son mu da jin kayinsa da tausayinsa, tabaraka wa ta'ala. Shi yasa ya yi ta'ambatan zikirin da a cikin Alƙur'ani ayoyi da yawa. Zikiri, zikiri, zikiri, da tasbihi, tasbihi, wa sabbihu, ku yi tasbihi, ai sallu lahu bukuratan da safiya. lokacin asubahi shine bukra ku zikiri ku tasbihi da safiya wa asilan da kuma yammaci yamma lokacin sallar asar ce Imam al-Kalbi yace asilan ana nufin lokacin sallar azhar da la'asar da magariba da isha'i Imam Mujahid yace wasabbihu bukratan wa asilan ana nufin ku rinka cewa subhanallahi walhamdulillah ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله wannan shine wasabbihuhu bukratan wa asila subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah wannan an yi amfani da kalmar tasbihi ana da hadda yan uwansa ba subhanallahi kadai ba hadda walhamdulillah dan uwan subhanallahi ne ba shi kadai ba hadda la ilaha illallah shi ma dan uwan subhanallahi ne ba shi kadai ba hadda la haula wala quwwata illa billah shi ma dan uwan subhanallahi ne da haka abbar bi tasbihi an wato akhawatihi Allah yayi amfani da kalmar wasabbihuhu yana nufin hadda yan uwan tasbihin gabaki daya Allah yayi ta ambatan ai zikiri ai zikiri a wurare da yawa a cikin alqur'ani fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram fa idza afattum min arafatin fadhkurullah ka duba aikin haji idan mutum ya ce arafa yini yake yi yana tsaye yana kiran Allah tun daga sallar azhar ma la'asar ma jawo ta ake ayi ta a lokacin azhar Allah zai tashi suke su miƙe mutum ya ɗaga hannunsa da zai sauke ba sai rana ta bani ana ta zikiri ana ta ambaton Allah ana addu'a ana la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir amma duk da haka idan an dawo daga Arafat Allah ya ce ai zikiri fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra Allah ya ce idan kun gama aikin hajji kuma nasik ɗinku ibada ku ta aikin hajji to ku ta ambatan Allah kamar yadda kuke ko sama da yadda kuke kiran iyaye wancan fa'iza afattum min arafatin wannan fa'iza qadaytum manasikakum yace fa'iza amintum falqurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun fa'iza ita ma idan kun samu aminci to ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala wato kamar yadda Allah ya sanar da ku فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا فإذا فإذا أن ديوة القرآن أكن ذكر ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما كورا wannan zargi ake ga wanda suka bar ambatan Allah tabaraka wa ta'ala laqad laqad Allah laqad adallani an adh-dhikri ba'da izja'ani Allah yake bada labari adallani an adh-dhikri ba'da izja'ani wa kana al-shaytanu lil insani khatura zargi ga shaytan wanda yake hana mutane ambatan Allah yake hana su kiran Allah inna ma tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib agani man ittaba'a adh-dhikra wannan Allah ya ambaci alqur'ani da azzikri gurare da yawa shi kuma alqur'anin ma gaba ɗaya sai Allah ya ce zikiri ne dan a nuna maka karatun alqur'ani ma zikiri ne Allah ya ce fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه هذا أنا الله يأمر القرآن لسونا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نما كاغا إنا نحن نزلنا الذكر هذا القرآن كنا شيني الذكر ويسبو ده muhimmancin zikiri yawaita karatun Qur'ani shi ma zikiri ne aka ambace shi da sunan Alqur'ani Allah tabaraka wataala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da azzikra ai wa anzalna ilayka al-qur'ana litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sad wal qur'ani dhikr bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaq kaga dunnan qur'ani ne kuma Allah yake ambatansa da sunan azzikr Allah ya ta amfani da kalmar a unzila a unzila alaihi dhikr min bainina bal hum fi shakkin min dhikri a unzila a unzila alaihi dhikr yana da cewa kuma a ulqiya can a unzila nan kuma a awi a ulqiya alaihi dhikr min bainina bal huwa kadhabun ashir a unzila alaihi dhikr a unzila ko a ulqiya alaihi dhikr wa in yakadu alladhina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u zikra waɗannan ayoyi ne masu yawa daga cikin ayoyin alkur'ani da suke magana akan muhimmancin wato ambatan Allah da zikiri na ubangiji tabaraka wa ta'ala hadisai ma masu tarin yawa sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke kwadaitarwa dangane da yawaita zikiri Imam Ahmad ya ruwaito daga Abu Darda'i manzon Allah yana cewa ala unabbiukum sallallahu alaihi wa sallama بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم in ba ku labari da mafi alherin ayyukanku da kuma wanda ya fi tsarki a wajen mamallakinku kuma ya fi ɗaukaka darajarku wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min ita'i zahabi wal wariqi ya fi muku alheri da ku bada zinari da azurfa duk wannan abun zikiri ya fi shi ai al-fidda wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqakum ya fi muku alheri ku magamu da abokanan gaba ku sari kafaɗinsu su waɗannan abokanan gaba wa ya zirgo a alaƙaku ku sare su su sare ku suka ce muna so wa mako ya rasulullah mazala ce zikirullahi azza wa jal ambatan Allah tabaraka wa ta'ala duk ya fi waɗannan abubuwan gaba ki daya a wata riwayar ta Amr bin Qais yace naji Abdullahi ibn Busr yana cewa wani mutumin kauye ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya rasulullah ayyun nasi khair ayyun nas khair wani mutane ne a ci wani mutum ne cikin mutane fa alheri manzo Allah ce man qala umruhu wa hasuna amalu wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin sa kyau malamai suka ce aikin mutum baya kyau idan baya zikiri dole sai ya zama mai zikiri shi yasa a wata riwayar wani yazo gurin manzo Allah sun sami ke cewa ya manzo Allah inna shara'i al-islami qad kasurat alaina mu ba shari'o'in musulunci sun yawa akan mu ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa murni bi amrin atashabbasu bihi ba ni wani abu da zaka dan umarce ni zan yi riko da shi mai dan dama dama manzo Allah ce la yasa la yasalu lisanuka rukman min dhikrillah kar ka bari harshen ka ya gushe face kana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala dan haka ƴan uwana ku sani cewa shi zikiri ko ambatan Allah yana da falala yana da daraja bisa Allah tabaraka wa ta'ala ya ware shi masu tsoronsa su suke yi sai ya zakaru man yakhsha duk wanda kaga baya zikiri to ba mai tsoron Allah ba mai zikiri kuma to koyaya yana tsoron Allah ko da yana aikata sabo ne yana tsoron Allah mai zikiri yana tare da Allah tabaraka wa ta'ala a koyaushe mai zikiri Allah yana kare shi a koyaushe Abu Huraira ya ruwaito hadisi sahihi ingantacce Imam Ahmad ya ruwaito shi manzo Allah yana cewa Allah ya faɗa ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi shabadahu duk lokacin da bawana ya ambace ni kuma leɓen bakinsa ya yi motsi saboda ni to ina tare da shi duk lokacin da ka kira Allah kana tare da Allah duk lokacin da ka rike carbinka kana ambatan Allah kana tare da Ubangiji tabaraka wa ta'ala zikiri shike koran shaidan a gida shike koran shaidan a zuciyarka duk mai yawan zikiri yana ambatan Allah to yana koran shaidan ga kawar da bakin ciki ga kawar da fushi ga kawar da damuwa ga kawar da bacin rai duk mai zikiri Allah yakan taimake shi ya kawar masa da waɗannan abubuwa bakin ciki damuwa da bacin rai wa yajlibu surura zikiri shike kawo kwanciyar hankali da natsuwa wallahi malam duk damuwar kan ka dauki qur'ani ka karanta sai ka ji kamar an cire maka idan ka zauna kai salatin annabi sai ka ji kamar an cire maka idan ka zauna kai tasbihi sai ka ji kamar an raba ka da abu sai kuma ka fita ka shiga cikin hayaniya ka dada ɗebowa amma in ka zo za ka kwanta kuma ka ambaci Allah sai ka samu su da haka zikiri wani abu ne da yake haskaka zuciyar bawa suka ce gaba da arziki wajribu rizqa duk wanda yake zikiri akwai nassoshi da suka tabbatar da kamar yana gayyato wa kansa arziki ne sannan yana gadar da san Allah yurisu mahabbatallah duk wanda yake zikiri Allah zai so shi sannan kuma zai sa shi din bawan ya so Allah iya yawan zikirinka iya yawan son Allah da kake yi tabaraka wa ta'ala umuraqabatihi da bibiyar Allah a koyaushe mai zikiri fa shi yana bin Allah ne koyaushe in dai yana zikiri to ba za ka ce ya manta Allah ba tabaraka ta'ala zan komawa zuwa ga Allah sannan kuma shi mai zikiri shine dan kusa da Allah tabaraka ta'ala zikiri yana raya zuciya kamar yadda ka san ana zuba wa bishiya ruwa tana rayuwa zikiri yana raya zuciya kamar yadda ka san dan adam yana cin abinci ya samu rayuwa yana kawar da bakunta da damuwa da kunci da jin tsoro da firgici a cikin zuciya zikiri yana kankare zunubin mutum kawai kai ta zikiri ko baka ce astaghfirullah ba yana yafe zunubin ka ne ya hutu sayyi'at wa yanfa sahibahu inda shada'id zikiri shine abin da yake taimakon mai yin sa a lokacin da ya shiga cikin kunci duk wanda ya shiga cikin matsi ya shiga cikin kunci wallahi ya kama zikiri ya kama ambaton Allah tabaraka wa ta'ala zikiri dalili ne na saukar sakina da nutsuwa shine kuma ainihin wato amsa kiran nasa to sai Allah ya ce malam me والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما
الله تبارك وتعالى shine wanda yake muku addu'a wallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah shine yake muku salati ko yake muku addu'a da shi da mala'ikunsa liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da ku daga cikin dubbai adh-dhulumat jam'i ne na zulma ila an-nur zuwa ga haske min zulmatil kufri ila nuril iman Allah ya fidda ku daga dukkan kafirci zuwa ga haske na imani da rahmatihi wa hidayatihi da rahamarsa da shiryarwar tasa tabaraka wa ta'ala yake muku yake ba ku menene salatin Allah akan bayi da aka ce huwa allazi yusalli alaihi Allah yana muku salati Allah yana muku addu'a lalle Allah yana yi wa bayi salati kuma Allah tabaraka ta'ala yana yi musu addu'a to menene wallazi yusalli alaikum fassara shine shine ubangijin da yake saukan muku da rahama salatin Allah akan bayi shine saukarwa da rahama gare su to menene salatin mala'iku ga gare mu su kuma istighfari suke mana mala'ika yi ta cewa Allah ka yafe wa ne me zikirin nan mai ambatan Allah Allah ya maka addu'a Allah ya maka salati Allah ya saukan maka da rahama da jin kai sannan mala'ikun Allah su ta cewa Allah ka yafe wa ne Allah ka yafe wa ne Allah ka yafe wa ne Allah ka jikan wa ne kai wannan falala baya ita baya ita ta sa kullum ake so mutum ya zama ya lazimci ambatan Allah ɗin kuma ya rinka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama salati don Allah ya masa salati kamar yadda za mu zo mu karanta a hadisi bayan wannan Anas dan Malik yake cewa yayin da Allah ya saukar da inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi da Allah da mala'ikun Allah suna yi wa manzan Allah salati sai ya ce Abubakar ya ce ما خصك يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه babu wani ɗaukaka da Allah zai keɓance ka da shi ya manzan Allah face mu ma sai an sa mun yi tarayya da kai a cikin wannan ɗaukaka ka duba falalar salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi masa mala'iku su yi masa sannan kuma Allah din yayi mana mu ma mala'iku mu ma su yi mana huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatu nan kuma aka ce Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ai duk dai ne can inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi da Allah da mala'ikun Allah suna yi wa annabi ne salati suna masa addu'a ko to a wannan ayar kuma huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatu mu ma sai aka ce Allah nan fa yana mana salati ko mala'ikun Allah ma suna mana. Shi ne Abubakar yake cewa ya manzan Allah alherinka da zai irgu ba. Idan Allah ya keɓance ka da wata falala mu ma sai a tsakura mana. Yau gashi mu ma mun samu ana mana ya fitar da ku daga dubbai ya ainihin sa ku cikin haske na imani wa kana bil mu'minina rahima lalle Allah tabaraka ta'ala ya kasance mai rahama ne ya kasance mai jin kai ne tabaraka ta'ala lalle wanda ya sifanci da sifa ta yin wannan abubuwa da shari'a ta ce a yi zikiri ambato salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to lalle Allah zai mai rahama shi yasa dama aka ce menene salatin Allah akan bawa shi ne saukar da rahama a gare shi yasa a ƙarshen aya aka ce wa kana bil mu'minina rahima Imam Zamakshari mai al-Kashaf yace والتسبيح من جملة الذكر kun ga a can Allah ce ya ladina amanu zkurullah zikran katira sai kuma yace wasabbihu bukratan wa asila ai shi ma tasbihin zikiri ne in aka ce jama'a ku yi zikiri ko ba a ce ku yi tasbihi ba ai tasbihi ma ya shiga cikin zikiri ko yawwa yace to me yasa aka ware tasbihi bayan an ce a yi zikiri kuma shi tasbihi aka ware sunansa aka ce wa sabbihuhu me yasa yace wa inna makhtassahu ta'ala min baini anwa'ihi ikhtisasu jibril wa mika'il min baini almala'ika yace abin da yasa Allah ya ware tasbihi a cikin 'yan uwansa zikirai bayan Allah ya ce a yi zikiri gaba daya tasbihi ma ya shiga to sai kuma ya dada ware tasbihi yace wasabbihuhu ku rinka yin subhanallahi tasbihi da tsarkake Allah safiya da maraice yace ai kamar yadda Allah ya ware mala'ika Jibrilu ne da Mika'ilu a sauran mala'iku ba Allah ya ambaci mala'iku ba a cikin Qur'ani kuma sai ya sake cewa wa Jibrila wa Mikala da Jibrilu da Mikala sai malamai suka tafsir suka ce to da yace mala'iku ai jibrilu da mikala sun shiga cikin mala'iku kamar me hikimar da da ambatan jibrilu da mikala ai mika'ila saboda manyan mala'iku ne kuma saboda matsayin su saboda darajar to shi ma tasbihi an ware shi da ambato ne a nan don a nuna maka muhimmancin ainihin wato shi tasbihi a cikin sauran zikirai fadin subhanallah subhanallah dinnan yana da wani muhimmanci na daban a cikin sauran واتو ذكري ليبين فضله على سائر الأذكار لأن معناه تنزيه ذاته معنى سبحان الله ذلك ذاته مبيني تبارك وتعالى أما لا يجوز عليه من الصفات والأفعال a kore ubangiji da abin da bai inganta ba daga abin da bai halatta gare shi ba na daga sifofi da kuma munana ayyuka ko kuma ayyuka wanda ba su dace ba wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yana saukan muku da rahama akan shine salatin Allah gare ku yaban Allah a gare ku jama'a shine salatin Allah gare ku in an ce Allah yana muku salati daidai ke da Allah yana yabo ku Allah yana muku salati, Allah yana saukan muku da rahama. Kamar yadda kuma su kuma mala'iku suna yi muku addu'a, addu'a bil magfira war rahma, mala'ikun Allah su yi muku addu'a Allah gabarta muku, su yi muku addu'a Allah ya ba ku rahama. Kenan a cikin bayan Allah akwai waɗanda bayan istighfarin da suke yi su karan kansu, mala'ikun Allah ma suna zama musamman su musu istighfarin da la ilaha illallah bayan wanda kake yi kuma Allah ya wakilta mala'ika yana neman maka gafara malam me zaka kamanta mutumin da yau mala'iku suka dukufa suna cewa Allah ka yafe ne? mala'ika ya roƙa maka rahama a gurin Allah tabaraka wata'ala ka tuna wancan falala na cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi da Allah da mala'ikun Allah suna yi manzon Allah salati ya kaga girman abu to yau kai ma gashi da Allah da mala'ikun Allah suna maka salati wai wannan duk albishir ne ga waɗanda Allah ya taimake su suna ambaton Allah Imamul al-Qurtubi yayi bayani a cikin tafsirinsa dangane da wannan aya yace wa hadhihi ni'matun min Allah ta'ala wannan ni'ima ne daga Allah tabaaraka wa ta'ala ala hadhihi al-umma akan wannan al'umma min akbarin ni'am tana daga cikin mafi girman ni'imomi wannan ni'ima ta Allah ya maka salati mala'ikun Allah su neman maka gafara babu ni'iman da ta wuce wannan kuma wannan yana nuna mana wannan al'umma tana da wata falala akan sauran al'ummomi shi yasa yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum dan haka Allah muke roko ya sa mu cikin masu zikiri kuma ya sa mu cikin masu ambatarsa kuma ya sa mu cikin waɗanda za su samu rabo na wato mala'iku sai musu addu'a ka duk mala'iku suna zama su bauta wa Allah subhanahu wataala a karan kansu sannan kai ma kuma su su roƙan maka a wajen Allah alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu su yi wa Allah ibada su yi tasbihi a gefen al'arshin ubangiji tabaraka wataala su gode wa Allah wa yastaghfiruna lilladhina amanu sannan suna neman gafara ga waɗanda suke masu imani wannan duka albishir ne gare mu fatan mu Allah ya samu cikin waɗanda za su samu wannan imani to kun ga nan gurin idan har Allah da kansa yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to ni da kai ai kaga bai kamata mu sakaci ba wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati musulmin kwarai musulman arziki musulmin kirki baya yi wa annabi rowa a rayuwarsa kuji da kyau shi salatin annabi ibada ce mai zaman kanta da take da tasiri wajen kubutar da bawa daga halaka ta kai shi da kubuta ya samu kusanci da Allah kai wa annabi salati kuma Allah ya soka kai wa annabi salati Allah ya yi maka da kansa. Na gaya muku menene salatin Allah a kanka. Rahama da yabo da zai sa mala'iku su yi ta yabanka, a sama kawai kana ƙasa sai mala'iku kai, wani masha Allah, wani bawan Allah, wani mutumin ƙwarai, wani mutumin arziki, mala'ikun Allah suna yabonka ba. Kaga wannan salatin Allah da yaban Allah da rahamar Allah idan kana son sa kawai kai wa annabi salati dazu ba aka ba magana akan zikiri yanzu kuma sai aka ce kai wa annabi salati dan ka samu wannan falala ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da yace inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yayi kira ga masu imani kaga sai kira masu imani kai manzon Allah sallama da salati sabai sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaishe shi gaisuwar da suke mai assalamu alayka ya rasulullah wannan ita ce gaisuwa ta shari'a duk wani abu wanda ba wannan ba to ya zama gargajiya da al'ada assalamu alaikum babanka ne mamanka ne dan wanka ce yarka ne malaminka ne shugabanka ne mai gidanka ne wane ne ɗanka ne duk wani mutum da ka sani a duniya duk darajarsa gaisuwar da shari'a ta ce ka yi masa assalamu alaikum assalamu alaikum me ma'ana assalamu alaikum wasallu alaihi wasallimu taslima amincin Allah ya tabbata gare ku yanzu inda zan ce assalamu alaikum abinda nake nufi amincin Allah ya tabbata da ku da kai da duk wanda suke tare da kai da kai da iyalinka da kai da abokananka da kai da wani ke sai ka ce mu wa alaikum assalam wa rahmatullah mana malam amincin Allah ya tabbata gare ka da rahamar Allah kai kuma har na ƙara wa to yaya mutane suka gargajiyantar da gaisuwa wasu ba a gaishe da su sai dai a tsuguna wasu ba a musu gaisuwa sai dai a musu durƙuso wasu ba a musu gaisuwa sai dai har sujjada akwai inda ka je za ka gaida yalla bai eh ka kusan kafa goshinka a ƙasa sannan ka zo kai ka zauna gargajiya ke duk gaishe-gaishen da ake yi a wuraren masu mulki ba assalamu alaikum ba gargajiya ce da Allah zai taimake su su musuluntar da wannan gargajiya a fadojinsu da sun samu lada kuma sun zama wakilan manzan Allah na hakika kuma duk wata gaisuwa da wani zai maka to ba ta kai assalamu alaikum ba amma al'ada ta zo ba a yi wai in kai wa babban sallama sai a ce ba ka da kunya kai mara kunya wani kake wa sallama amma ka ga mamaki sai ka ce kuma ina wuni shi kuma ba damuwa ka ƙi ka ce mai assalamu alaikum amma kuma ka ce ina wuni ka ji ba gargajiya wayan kai sallama wai ai kai kai kai kaza ne wannan wani tunani ne ko mutum ya zo ya samu mutane barkan ku da yamma dan gargajiya kawai ka ce assalamu alaikum barkan ku da yamma assalamu alaikum barkan ku da asuba assalamu alaikum ina kwanan ku baba assalamu alaikum ina kwana mama assalamu alaikum ina gajiya akara muka la assalamu alaikum yaya gajiya assalamu alaikum ita ce gaisuwar musulunci kuma ita ce gaisuwar yan aljanna wa tahiyyatuhum fiha salam da ka durkuso bid'a ne ba addini bane sun kuyo wajen gaisuwa bid'a ne ba addini bane raka da yamma irin wannan wanda ake raka da yamma ana sun kuyawa duk wanda ka zo gaishe shi ka san koya wallahi tallahi ka samu tsaya kai kaf za ka tsaya a tsaye mai kawon sai mai koma ka kowaye kuma shine daidai ko ba rashin kunya ba ka duba malam karin halala akan musafa riwaya ta zo duk wanda ya bada hannunsa ya dan uwansa suka gaisa assalamu alaikum assalamu alaikum kafin su rabu Allah ya yafe musu zunubinsu amma ka duba tsabar gargajiya yanzu an hana a yi musafa wai rashin kunya ne wai ka ba da wani wai ku gaisa shi ba wai ba a gaida babba da musafa an kori addini an kawo al'ada da haka iyayenmu da kakanninmu sai haƙuri an gina su ne akan wasu abubuwa wanda yake ba na daidai ba kuma sun ginu a kai ba dole lalle lalle su banci wannan karatun ba amma ku da kuke zuwa makaranta to sai ku gyara akan 'ya'yanku yaranka salamu alaikum mu ga musu gaggaisa me a ciki ba wata damuwa ce kannan ka yaran ka a kasuwa assalamu alaikum assalamu alaikum kun gaisa kun yi musafa me a ciki ka raya sunna sannan kuma ka daɗa ƙara darajar ka'idarsu amma duk mun canja gaba ɗaya an ƙi abin shari'a an taɓa jin wani ya zo gaida manzo Allah ya tsugura an taba jin wani ya zo gaida manzan Allah ya durkuso an taba garin manzan Allah wani ya zo gaishe shi ya yi sujada akwai wani dan adam da ya cancanta a durkusa mai ko a sunkuya masa ko a mai sujada an zo gaishe shi irin annabi babu da haka duk wannan gaishe gaishe al'ada ne da gargajiya kawai kun fahimce ni sannan kuma an ce ai salatin annabi salatin annabi aka ce wanda izo a riwaya sallu alaihi wa sallimu taslima duk hadisan da suka zo suka yi magana akan falalar salatin annabi to suna nufin salatin annabin da ya zo a riwaya ba wanda ya kawo shi a mafarki ba kun san akwai salatan da a mafarki aka kawo su kurin wani ya je kwanta wai yayi mafarki wai ya hadu da annabi wai ya bashi a ba ma son na mafarki ka ba mu na riwaya kuma yanzu daidai ne mutum ya iya kawo riwaya ya kawo mafarki in an zo daurin aure ku ta sa mutane suna salatin mafarki in an zo rufe taro ku sa mutane su ta salatin da a mafarki aka kawo shi ku hana su su yi na riwaya ba daidai ba ne da aka hijira ya kamata a yi a bar bidiya a dawo kan mai sunna wani ya yi da sallah a masallaci bai sani ba masallaci ne na abin nan ana gama ya ji shiru sai ce ka fati ya salatu fati sai wani ya ce kai ba anan ba ce kul ka sake mana wannan anan ba a ya shiru ce in za ka ce salatu annabi ka faɗa an ba ka faɗa ka fita kuma gaskiya ya gaya masa ku ɗora mutane akan abin da annabi ya ce a yi idan ahlus sunna yana da laifi a wajen yan bid'a wannan kalmar ita ce ya ce kar a bi kowa ba annabi Allah ya dora mu akan daidai amin Abi Sa'id Khudri ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yajlisu qaumun majlisan mutane ba za su zauna a wani wuri ba la yusalluna fihi ala rasulillah har suka kuskura basira manzon Allah salati ba a inda suka zauna kamar yanzu inda kuka zauna din nan haka gama zaman ka a masallacin nan ba a jefo sunan annabi kamar salati ba illa kana alaihim hasratan face sai kun hasara ta kasance a tattare su da nadama ya hasrata alama farratu fi jambillah mutum ya zo ya ja na sani akan zaman da wa in dakhalu jannata lima yarawna min as-sawab ko da ku sun shiga aljanna saboda lada da suke da shi amma sun yi asarar sai sun yi da na sanin wanda lokaci suka zauna ba su yi annabi salati ba hadisi ne sahihi ingantacce bai haƙi ya kawo shi a cikin shawar iman da imamu nasa'i imamu taimir ya ruwaito manzo Allah sassan yana cewa ku min salati salatin da za ku rinka min kafara ne gare ku na zunubin kuma tsarkake ku ne duk wanda ya min salati ɗaya Allah zai masa guda goma salati ɗaya za ka yi wa annabi Allah ya maka goma ba na gaya maka ya Allah yake maka salati ba imam tabrani ya ruwaito hadisi manzo Allah ce man salla alayya wahidatan wanda ya mun salati kwaya ɗaya shi ma sallallahu alaihi ashara Allah zai masa goma wanda ya yi wa Allah guda goma wanda ya yi wa annabi guda goma man salla alayhi ashara wanda ya mun salati goma salla alayhi mi sallallahu alaihi mi'a shi kuma Allah zai masa ɗari ka duba ka yi wa Allah ɗaya Allah ya ma goma ka yi wa annabi goma Allah ya maka ɗari wa man salla alayya mi'atan duk wanda ya min ɗari in ji annabi Allahu akbar to Allah zai kasance kana Allahu baina ainihi ko kataba Allahu baina ainihi Allah zai rubuta tsakanin idansa guda biyu a goshinsa za a rubuta cewa wannan kubutacce ne daga munafurci ba munafiki ba bara'atun minan nifaq wa bara'atan minan nar Allah zai ce wannan kar a sashi a wuta ba dan wuta bane la ilaha illallah salati 100 na annabi idan kai sai Allah ya rubuta cewa kai ba dan wuta bane wa askanahu yawmal qiyamati ma shuhada ranar kiyama kuma Allah zai zaunar da shi tare da shahidi Imam Ibn Asakir ya ruwaito shi ma manzo Allah nace aksiru salata alayya jama'a ku yawaita yi mini salati wa inna salatakum alayya maghfiratun lidhunubikum yi mun salati fa gafarar zunubin ku ne watlubu li ad-darajata wal wasila ku neman min daraja da wasila idan an zo kira sallah fa inna wasilati inda rabbi shafa'atun lakum wasilata da Allah zai bani wannan matsayi da ubangiji zai bani ceto ne a gare ku ranar tashi alkiyama haka imamu tabarani kashi a cikin asagir da al'ausat imamu tirmizi ma ya ruwaito hadisi wanda Allah ya ce ayyuhan nas ya ku mutane uzkurullaha ku yawaita ambatan Allah ga mutuwa ta tafi ga tsawa ya zo ga tashin hankali ya zo ubayyu yake cewa ya rasulullah ayini na zan baka addu'a ta ɗaya bisa hudun addu'ata in ware maka ya ce aji alulaka min salati arrubu wanda Allah ya ce zan baka ɗaya bisa hudun addu'o'ina in ware in ta maka salati wanda Allah ya ce in ka ga dama ka yi in kuma ka ga dama da ka ƙara da ya fi maka wa in zitta fa huwa khairun lak ubayyaci an nisfa to in yi rabi addu'o'i na rabi in baka in taima salati manzo Allah ya ce in kaga dama da ma ka kara da shi yafi maka yace to biyu bisa uku fa in yi biyu bisa uku in yi biyu in rike daya duk biyun maka salati annabi ya ce kwarai kuwa da ka kara a hakan ma da yafi maka yace to aj'alu laka salati kullaha zan ware maka lokaci na duka zan maka salati manzo Allah ya ce to in dai haka ne duk wata damuwar ka an yaye maka sannan kuma duk zulubin ka an yafe maka Allahu akbar wannan akai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ko musamman ranar juma'a rana ce da ake so a yawaita wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati aksiru salati alai yawmul juma'a wa lailatul juma'a annabi ya tallata yace ku yawaita yin salati ranar juma'a da daren juma'a hadisin bai haƙi yace ku rinka yi min addu'a ku rinka min salati ranar juma inna afdala ayyamakum yawmul juma mafi falalar kwanakin ku a duniya ranar juma'a yace fihi khuliqa adam wa fihi qubit a ranar juma'a aka halicci annabi adam a ranar kuma Allah ya dauki ran annabi adam kuji a ranar juma'a Allah ya halicci annabi adam a ranar juma'a Allah ya dauki ran annabi adam kuma a ranar za a busa kaho kowa ya mutu wa fihi saqatu a ranar juma'a ne kuma za a busa ƙaho kowa ya miƙe fa aksiru alayya min salati fihi annabi yace ku yawaita yi mini salati a ciki fa inna salatakum ma'rudatun alayya salatin da za ku yi mini za a rinka bijiro mini da shi ana nuna mini shi haka imam tirmizi ya ruwaito wannan hadisi da imam ahmad duk sun ruwaito wannan hadisi kuma hadisi ne hasan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku mai da kabari na ya zama wurin idi da taro da biki la taj'alu qabri idan wa sallu alayya kawai ku rinka yi mini salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum duk inda kuke in kun yi min salati sai salatin nan ya riske ni wannan ibada ita ce ibada mai falala wacce duk inda kai wa annabi Allah zai dauke ta kai masa ko a ƙarshen duniya ne yace al-bakhilu man dhukirtu indahu fa lam yusalli alayya marawaci a cikin ku shine wanda aka ambace ni a wajensa aka kira Muhammadu yake min salati yake ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma hadisi ne na Imam At-Tirmidhi Allah yana da mala'iku masu kewaye a duniya inna lillahi mala'ikatan sayyahina wadanda suke yawo masu surveillance masu zagayawa a duniya fil ardi yace yuballighuni min ummati salam suna ɗauko mini saƙon sallama da salati daga al'ummata suna gaya mini cewa al'ummaka tana maka salati ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da haka ya ku ahli sunna ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da yi wa annabi salati yana ƙara mutum daraja yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati yana ƙara mutum kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala dan haka Allah ya ce هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام ranar da za su gamu da shi Allah tabaraka wata'ala ya kiyama ita ce sallama wannan sallama da aka ce ku yi ta karanta iqra ka rufe mana
تحيتهم يوم يلقونه سلام na'am وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تدع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا tahiyyatuhum gaisuwarsu mana su mu'minai Allah samu a cikin su masu Amin.
imani yawma yalqawnahu ranar da za su ga rauna Allah za su ga Allah kenan shine yawma yalqawnahu gaisuwar mu'minai ranar da za su ga Allah kun san mu'minai za su ga Allah insha Allah yarahu almu'minuna bighairi kayfin wala tashbihin wa darbin min misali masu imani za su ga Allah tabaraka wa ta'ala sai dai shi in an gan shi ba a iya cewa ga kamar sa bayan an gama ganinsa in aka juya ba za a ce ga yadda yake ba ba a iya buga misali da shi amma za a ga Allah wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira yan bid'a ne da mu'tazilawa da sauransu suka ce ba za a ga Allah ba amma za a ga Allah da haka a wannan aya tana nuna cewa za a ga Allah tahiyyatuhum yawma yalqawnahu ranar da za su gamu da shi za su yarawna ko kenan inda Imam Bazawi salam shine fadin assalamu alaikum to menene fadin assalamu alaikum wasu malamai suka ce a ai Allah ne ma zai yi musu sallama kaji tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam idan suka gamu da Allah suka ga Allah yusallimu Allahu alaihim Allah zai musu sallama yace assalamu alaikum Allahu akbar. sannan kuma Allah zai ce yau na kubutar da ku min jami'il afati duk wani damuwa duk wata matsala yau na kubutar da ku ya ku mu'mini yusallimuhum min jami'il afati duk wani matsala bara ibn azib yace tahiyyatuhum yawma yalqawnahu yani yalkauna malakul maut fassara ta biyu gaisuwar su ranar da za su haɗu da shi shiwa mala'ikan mutuwa fassara farko ranar da za su haɗu da shi shiwa Allah fassara ta biyu inji bara ranar da za su haɗu da shi shiwa mala'ikan mutuwa yawma yalqawnahu ranar da za su gamu da malakul mauti dan karɓar ransu liqabdil arwaha yace la yaqbidu ruha mu'minin illa yusallimu alayhi Allahu mala'ikan mutuwa malam ba zai taba daukar ran wani mu'mini ba in dai kai mai imani ne in mala'ikan mutuwa ya zo daukar ranka sai ya ce da kai assalamu alaikum ka amsa min sallama sai kuma ya sa hannu ya cire ranka tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwarsu ranar da za su gamu da shi mala'ikan mutuwa shine zai ce da su assalamu alaikum karshen abin ibn mas'ud yake cewa idan ja'a malakul maut li yaqbid ruhal mu'min idan mala'ikan mutuwa ya zo don ya karbi ran mu'mini zai ce rabbuka yukriuka salam ya kai mu'mini ubangijinka ya ce a ce maka assalamu alaikum yana gaishe ka mai imani lokacin da mala'ika ya zo karɓar ranshi zai ce ya kai momin rabbuka yi kulinka salam ubangijinka ya ce a gaishe shi fassara ta uku mala'ikun Allah in sun gamu da momine suna yi musu sallama suna yi musu bishara lokacin da suke fitowa da kamari duk mominin da ya tashi daga kamari yana miƙewa da kabari mala'iku za su ce assalamu alaikum wa rahmatullah kaga bishara kana jin sallamar mala'ika ka tashi kabari ai kaga albishir to wannan shine bishara wa adda lahum ajran karima kuma Allah ya tanadar musu da lada mai karamci malamai suka ce shine aljanna wa'adda lahum ajran karima Allah ya tanadar musu lada mai karamci shine ya tanadar musu da gidan wato aljanna yan uwana ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani a cikin wannan aya kamar yadda daman ya saba faɗa yana yin sallamar salamun قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون akwai gaisuwar mala'iku ga mu'minai wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar kaga wannan aya ta tabbatar ashe mala'iku suna yi wa mu'minai yan aljanna sallama sannan yan aljanna mu'minai suna yi wa junansu sallama tsakaninsu دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين sannan akwai kuma gaisuwa ta gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala da ranar tashi alkiyama ko kuma ranar mutuwa ita ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam shine salamun wa amanun lahum min kulli ma yuzi'u aminci da kubuta da gare shi duk abin da zai firgitar da mu'minai shine akai musu albishir aka ce wa addalahum ajran karima Allah ya musu tanadi da lada mai karamci mai girma shine gidan aljanna fiha ma la ainu ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba wala udhun sami'at kunne bai taɓa ji ba wala khatara ala qalbi bashar zuciyar dan adam bata taɓa darsa me abin da aljanna take dauke da shi ba bari mu dakata a nan insha Allah abin da muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuma harshe muna neman afuwar Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم